أعوذ بالله سم... أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أسرة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقدادي فريد داري على الإطلاق حاتم الأتماني أبو إسحاق على جبان ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشهي اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياجي إليه يوم muna zama na hamsin da shida a cikin fardul anwari fi halaki auliya illahi al-akhyari muna magana mun kai maratib na islam al-musulmi na wal-musulmati wal-qaniti na wal-qanitati mun kai wasabiri na wasabirati za mu shiga wal-khashi na wal-khashi'ati sannan mu dangana zuwa asa'imina asa'imati sannan mu kai walhafizina walhafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما sannan ya sake ɗaukan waɗansu kuma ya shigar da su cikin tafiyar aje da Allah ya tsara matakai a cikin alkur'ani daban-daban kowace aya akwai wulaya wanda mutum ya yi ta hasusi da wulayansa wa min al'auliya illahi daga cikin waliyan Allah alhashi'una wal khashi'ati masu kaskantar da kai maza da mata tawallahum wallahu bil khushu'i min zullul ubudiyati zaka sami mutum yana cikin sallah zaga ya manci ina yake ma saboda khushu'i saboda kaskantar da kansa zai karar da kansa wanda mun gani daga sabon manzo Allah wanda jikan sayyidina Abubakar Siddiq wanda aka yanka kabansa yana sallah bai sani ba saboda khushu'i mai zillun mutum ya kaskantar da kansa wani addu'arsa in yana yi baya sani me yake faruwa yana magana da shi da ubangiji sai dai ka ji gashi nan ga ka kana tare da shi amma ya ɗauke baya nan daidai yake da mai bacci saboda ya ƙare a cikin ubangijinsa wannan akwai walittaka a cikin wannan zullul ubudiya alƙa'imun biyun wanda ya tsaya gare su litajalli sultana rubudiya saboda tajalli na sulɗa na ubangiji ala kulubin a cikin zuciyar su fidari duniya a duniyan da ka gani ultu mai littafin ya ce wadda haɓa minu khashi'una من منجلة هم الذين تولهم الله بالخشوع وذهب منهم الخاشعون daga cikinsu akwai alkhashuna min manjala humul ladina tawallahum Allah ubangiji yayi tajalli akan su lokacin da za su yi roƙi Allah ko lokacin da su yi ibada ko lokacin da su yi fana'i saboda suna yi wa ubangiji lamari ka annahum yarawnahu kamar suna kallon ubangiji wani a larabci wani da hausa wani da yarensa in yana faɗawa Allah abin da yake bukata zai ga ka'annahu ya rahu kamar yana kallon ubangiji ne saboda hushu'insa wannan shi ake kira hushu'i akwai wulaya a cikin nan akwai wanda suke da kujeru a cikin wannan gurin in ka tambaye mutum abin da yake faɗawa ubangijin shi kaɗai haka ba a cikin wannan halin ba zai iya ba ba zai iya ba da wulaya ce Allah ka ba mu qaumun mutane ne ka tajallallahu lahum bil khushu'i ubangiji ya musu tajalli da khushu'i da kaskantar da kai la'annahum fazu bi hadha al mansibi domin sun rabota da wannan matsayin matsayan shine al mansib wa min al-awliya illahi daga cikin waliyan Allah al-mutasaddiquna wal mutasaddiqati wanda Allah ya taimake su da yawan kyauta sadaka sadaka zaka ga sadaka baiwa ne kyauta baiwa ne ba kowane mutum ba ne wani za ka gan shi ga abin amma ya ga ana bayarwa ba sai ransa ya baci wani kuma yana bayarwa yana farin ciki to wannan wulaya ne in kai aka ce ka yi wannan gurin wani ya ce ai shi dukiyarsa ta kare wani ya ce ba zai iya ba haka eh zai iya shi amma wani yana bayarwa yana farin ciki yana bayarwa yana farin ciki Allah ka ba mu ka samu daga cikin su tawallahumullahu bijudi Allah ya binci lamarin su da kyauta li jawwadu bi mastakhalafumullahu fi saboda su yi kyauta a nan ne zaka gane sun zamo halifun Allah wulaya ce zaƙuwa ce ta Allah istikhlafi ne sun yi istikhlafin ubangiji domin Allah yana bayarwa ne inna Allah yarzuqun nasu bin nasi kaga manzon lazi yuqridu lahu qardan hasana fa yudha'if lahu ad'afan mudha'afatan waye zai bawa Allah rance Allah ya ninka masa ninkin ba ninki to idan Allah wa zaka bawa Allah rance ai mutum kake ba ai mutum kake ba kuma mutum ne yake bawa mutum to wannan istikhlafi ne na matsayin mutasaddiqina bi judihi eh ne mabtaqara ilayla khalqullahi halittar Allah idan suka bukatu zuwa ga mutum fa a wajen lahul khalqa ilayhim liginahum billahi sai Allah ya turo in sun roki Allah suna neman Allah ya musu to sai Allah ya turo wanda za su zo wajensa saman Dr. Dam Alhaji Rahim kabul Allah zai wanda ya matsa wato bi ma'ana an samu khashi'i inda talabul hajati yana neman wata bukata wajen Allah to Allah sai ya turo shi wajen mutum din kai kuma almutasaddiqina masu sadaka sai a turo mutumin ka roki Allah ka roki Allah to mun amsa komi Allah yana mu'amala da mutane ne eh mutane ne Allah yana mu'amala da mutane ne saboda inna ja'alnaka halifatan fil ardi Allah ya wa kunna mustakhlifi na fihi is halifancin nan abinda ake nufi lamarin Allah yana da wahala ne dole sai mutum ya nemi sanin Allah da asma'u da wa'inda suka sani tukunna ka dinga gane nan gurin ashe ma'aji ne nan gurin ma'aji ne yanzu randan kunu daban randan zuma daban randan ruwan zartsi daban randan ruwan daɗi daban randan ruwan da ake wanke-wanke da shi daban haka duk sunan su ruwa wannan mai zaƙi wannan kace mai ɗaci kake so wannan mai bauri kake so wannan mai tsami kake so wannan mai kala kake so wannan mara kala kake so duk ajiyar rabbul izzati ne saboda kowa akwai abin da yake nema to duk a cikin abin da mutum yake neman nan in ya nema sai a ce musu to ga abin da kai kuma za a yi maka da shi sai a ce to je ka wajen wane inda fulani eh je ka wajen wane in ka je wajen wane to shi kuma sai zai yi maka to shine ma'ana sai Allah in tun da yasa ka zama halifansa sai ya tura ka wajensa in ya tura ka wajen halittan fa wajen lawul halqa ilayhim liginahum billahi sai a tura ka wajen mutum din in aka zo wajen ka shi yasa duk mutumin wa amma sa'ila fala tanhar kar mutum ya zo neman taimako kai masa tsawa ka kore shi kowaye Allah ne ya turo shi garan ba za ka bashi ka faɗa masa magana mai kyau eh shi yasa Allah ke warning man nahara sa'ila naharatul mala'ikatu yawmal qiyamati ala sirati duk wanda ya tsawa wa wanda ya zo roƙonsa to Allah zai sa mala'iku su kuma su maka tsawa ranar tashin kiyama kan sirati ba ma siratin ba mala'ika ba ma mala'ika ba yanda kake ganin baka isa a taba ka ba ko kana da kana da bodyguard kana da wani abu ba ka tafiya lahira da su abinda ake tafiya ma da shi lahira abu ɗaya aikinka aikinka ne su ne bodyguard ɗinka layara to bodyguard ɗinka daga nan ana tashi kana mutuwa za ka kowa kamar zai zo cinye ka karya ne ana ba wanka matan gida kamar su zo su riƙe kafanka da za a bar su shi kuma zo suna roƙon mutane da Allah zuwa ɗauke ka fita da kai kana fita mutane za su yi yo ana zuwa bakin kabari da dukiyanka da mutanen sun tsaya kenan ce nan ne matsayin su sai a bari ka shiga daga kai sai aikinka to nan ne kuma fa ake yin ta nan ne yanzu komi ana nuna wa mutane ɗakin ka kabarinka ne da kanka da ka shiga kan da kanka da ka shiga kabarinka sai ka kulle kofa da kanka kabari ne ɗakin ɗakin ka kabarinka ne da kanka da ka nuna ka mutu ka je ka kwanta da kanka da ka nuna ka mutu ka ja mayafi ka rufe kanka wai kai ga karan mucece hakan ne da kanka in wani abu ya faru a nan duniya za ga an kama mutum da girmansa da darajarsa ana zuwa da shi police station sai a ce zabaniyawa ƙanana sai a ce cire takalminka cire hulanka wanda bai kai ya zage ka ba bai kai ya ce ma ƙara ba ka cire kuma kuma kai suka ce mar ba za ka cire ba sai wanka mamari yana da izini daga halara an ba shi dama duk wa'innan mutum ana yi ne don ka tuna da can duk wakilan Allah ne aiki suke yi kai kake kiran yaro ya zo ya yi maka aiki ya sara ya gaida kai ranar ta rikice ka zo gaban shi ya wanka mamari kuma ya maka muzura ya ce maka mutumin banza kuma ka yi mamaki kuma bayan da ka yi a cusa maka bakin cikin da ya zuciya ka ta yi kusan fashewa saboda ka saba wa Allah saboda ka saba wa Allah to ashe kenan abin da ake nema a wajen mutum kawai ya za ka yi ka zauna da Allah lafiya duk gurin da ka je a karɓe ka da karamci to kar ka yi duk wani kujera da ka gani wallahi ajiyan Allah har yan wiwi din nan wallahi ajiyan Allah ne wallahi tallahi idan ka yawaita tsine musu wallahi malam za a gamu amma ka musu addu'a na alkhairi ka kalle su a mutanen kirki wallahi za a shiru dan waɗansu sun shiga ne ba dan son su ba kamar yadda wani yana shan giya in ya sha ya zo ya fashe da kuka kamar yadda wani yana zina ya yi zina ya zo ya fashe da kuka kamar wanda wani yake sata ya sata ya fashe da kuka ya rasa me ya dalilin da ya sa ya yi dan yana da dukiya in dukiya ne kawai Allah ne yake son ya nuna masa gajiyawansa ashe ya kamata mutane su koma wajen Allah eh a koma wajen Allah sai a gane Allah in an gane Allah to kowane abu ya zo ba za ka runtuma kai aikin da ya wuce hankalinka ba Allah ya kiyaye. Na'am, wa minhum rijalul gina almutasaddiquna sune duk wanda kaga an bashi dukiya to ana nufin za a turo masa wasu ne su nema. Ba wai ya ko iya nema bane. Ba wai dan kai kadai bane. Duk wanda aka bashi arziki an ba su ne ba an bashi ba ba yadda zai yi da shi. To abin da ya kamata a ga yadda yake saka to zaka ga abin yayi lasting. Ya rike ya ce daga shi sai shi ka ga bala'i. ba yadda zai yi kai a rayuwarsa da dukiyar kuma in bala'i ya same sai kaji mutane suna ta murna amma yana alhairi ba za yi ba duk bala'in da ya same shi bala'in ya shafi al'umma ne Allah ya kiyaye haula'i liqaumu wayannan mutane yaftaqaru ilayhi al-mukhallafu ana buƙatuwa ne zuwa gare saboda su ne halifu na Allah ya tajuna al-halqallahi lima bihim halittar Allah suna buƙatuwan abin da ke gare su ilayhim ɗaba'atun mahmudatun muttaba'u an yi stampin ne da aka bashi arzikin mahmudatun dan a yi masa godiya muttaba'u kuma a biye shi an yi haka ne dan a girmama shi dakatar wa min awliya illahi yana daga cikin waliyan Allah as-sa'imuna masu azumi maza was-sa'imati kaga wadansu Allah ya hore Allah ya hore musu yin azumi daga ya sumuna lailan wa naharan la yaftaruna fi kulli sa'atin eh ya sumuna nahara fi kulli yamin daga waɗansu suna suna azmi da alhamis alhamis monday alhamis la yaftaruna an zalika daga waɗansu kuma Allah bai ba su dama ba ba sa iyawa to tawallahum Allah bil imsaki Allah ya Allah Allah ya ya azurta su da kame baki allazi yarsumun rif'ata inda Allah Allah ya gadar da samun ɗaukakan su da wannan yawan azumin ne a wajen Allah eh da wannan su kuma aka sa su su waliyai ne akan wannan su kuma wani aka ce masa ya iya yin azumi ba zai iya ba ba zai yiwu ba na farin lamma da ake kaiwa balle yau da gobe wani kuma za ga Allah ya yassare masa in bai yi ba shi kuma ba zai zauna lafiya ba to kaga an ajiye shi ne a wani kujera dan amfana Allah yana nufin a amfana da shi mai azumi wulaya ta azumi wulaya ta sadaka ba iri ɗaya ba ne ya kowa da irin nasa mai wulayan azumi kujeran da yake zaune da mai wulayan sadaka kujeran da yake zaune mai wulayan sadaka an fa'ulin nasi wannan kuma iya muhtajin ila nafsi shi yasa maliku idan aka kafara ta kama mutum na azumi to abinda a kafaran ake cewa sai na cewa al'idiyamu a habbu ilaina ciyarwa shi ya fi soyuwa a wajenmu domin ciyarwa yana amfanar da waɗansu amma azumin kai kaɗai ne baka burge Allah ba ai domin shi Allah yana da mala'iku la yakuluna wala yashrabuna wala yanamuna wa hum ibadun mukarramuna ba abin da suke bukata duk aikin suna yi saboda ka kai dan azumin ka zaka burge Allah da shi ne ga inda gabaki ɗaya an yi su la ya kuluna wala ya sharabuna wala ya namuna wala ya ɓaluna ayi shayin ila ma ya yi buhullahu to wa'inna to saboda haka sai malamai suka ce ai masu ciyarwan tafiyar tafi da in dai azumi ya kai da aka yi kafara in dai ba kafara wanda akwai kafarorin da su suke da tahassusi ake son kamar mutum ya kashe ubansa kamar mutum ya kashe ɗansa kamar mutum ya kashe haka don ya ci gado to wannan ba a bukatan azumi ba zai isa ba sai an yi maka tagalizi ma wajen karfafa diya saboda in za a ce a malikanci sai a ce za ka ba da shanu ɗan shekara uku uku masu ciki guda ishirin wannan 'yan shekara hudu hudu guda ishirin dukkan masu ciki za a ce ka bayar guda ɗarin ka galla raƙumi masu ciki duka za a ce masu ciki kowace shekara masu ciki ka gan kalo za ga ɗari biyu ne maimakon ɗari ɗaya saboda ai ka kashe shi ne dan ka ci gado to bari a gallaza maka saboda shari'a ta tsoratar da mutane wannan sauran gudun za ce a kawo raƙumi ne guda ɗari to raƙumi guda ɗari yanzu kuwa yana kaiwa sama da miliyan nawa miliyan nawa to irin wayannan ake dubawa to a shari'a in kaman mutum ya yi ƙin azumi da rana haka kawai me dalili haka ne kawai haka kawai ka buci suka kayi naka to ka saurari shari'a da ta yi nata ka yi azumin kwana sittin da ɗaya kafaratu sannan ko ka ciyar da mutane 60 ko ka tufa wa mutane 60 ko ka yanta bawa to sai maliku ya ce to a wannan shi ne ke cewa al'idiyamu a habbu ilaina nina siyani saboda buduwansa inda Allah ta'ala ala kulli shay'in a wajen Allah da komi zaka gada amarhumul haqqa ubangiji ya hore su an yamsu kuwa na amfusan su rike kawunansu waje wari hahun da gaɓoɓinsu famin manwo wajibun akwai wanda yake wajibi wa mandubin da mandubi kultu mai littafin ya ce wa min sa'imu na fi kulle zamani akwai masu yin azumi a kowane zamani fardun wa nafalan suna yin farilla suna nafila ha zamin da'ati wannan shine bukatun cikin bukatansu waɗansu azumin da aka hana wanda malamai suke magana a kai ko shari'a take magana a kai azumi uku ne ranar sallah karka yi azumi ko da ana jin ka sallan gawa ko da ka kashe mutum bayan sallah bayan azumi ranar sallah karama sallah ko babban sallah da ayyamu tashrik kwana biyu na kwanan yankan sallan layya wannan shari'a ta hana amma duk sallan duk azumin da ka yi ba komai wayannan gurgayen yan izala su kuma suna cewa kara yi azumi kowane suna hana wannan azumin da iyaye mu suke yi wannan duk shirme ne wallahi kuma jahilci in suka duba cikin wannan littafin tarin menene a hadisu rasul za su ga rajab sha'aban ramadan wannan watanni guda ukun da iyayenmu suke yi ba karamin wata ne na alheri ba rajab sha'aban ramadan kasan su suna azumin wata uku ne wayannan yan zarin ruga din yan izala so kuma gaba gida suka suka hana sai suka hana mutane komai su ba sa sawa a yi sai dai a bari in kuma aka barin ba yadda za a yi taman saku biya ku yi riko da su ya jalibu lahun muhabbata yana jaya musu soyayya inda ilahi yin azumin son yin azumi yana jaya mutum soyayya inda ilahi wajen ubangiji kattara ka'ilal ula mutum yana ɗaukaka matsayi maɗaukaki wa min awliya illahi daga cikin waliyan Allah alhafizuna li hududillah wanda su kuma duk abin da aka ce Allah baya son abu to ba su ba abin walati zatu maza da mata tawallahum Allahu bil hibzil ilahi wannan shi wali ba ma'asumi bane mahfuzi ne mahfuzi hibzu ne ana kiyaye in ka kiyaye abubuwa to sai Allah ya sa sai ka bar abin kuma kana kiyaye abin sai ka dinga barin abin duk wani abu na sabon Allah sai ga Allah yana kare ka yana kare ka yana kare ka ba wai dabara bane ba wani abu bane a'a tsayawa da ka bi Allah akan wannan sai Allah kuma ya taimake ka sai ka zama ka zabu a cikin abin amma annabawa su masumai ne babu wani annabi da ya sai saba wa Allah babu shi saboda jibili ne yadda aka yi mala'ika ba halin ya saba wa Allah to haka annabawa ba halin su saba wa Allah amma wali mujarradi walitaka baya hana a samu mutum mazinaci za a iya samu za a iya samu mashayi kuma waliyi ne za a iya samu barawo kuma waliyi ne za a iya samu wancan kujeran daban wannan kujeran kuma daban amma idan ya tafi a wajen Allah za ga kuma an tsare shi za ga da yawa an samu waliyan da suka gagari duniya yan fashi ne kuma da za a samu waliya mace kamar Rabiatul Adawiya ta yi aiki a hotel amma sai ta suna nafila raka'a dubu kowane daren duniya wanda kuma an tambaye ta tace ita ba ta yin nafilan ba ta yin ibadan dan Allah ya ba ta lada ce me kike ta ce ina yin ibadan ne dan in an tashi ranar tashin kiyama a duba duk cikin al'umman da suka wuce akwai wata mace da ta taba yi a zamanin annabi irin wannan zamanin annabinta in babu to darajar zamanin annabi Muhammadu ya tashi ita kawai don wannan ne ita ba ta yi ba ta yi da neman lada shi take cewa kullum ya abadu na ka hau fanarin ubangiji yawanci mutane munafukan ka ne suna bauta maka ne saboda kana da wuta wasu kuma suna bauta maka ne saboda kana da aljanna ta ce ana la abtagi bi hubbi badila Allah bana maka aiki dan in yi kadiya ne ka cancanta in yi maka ne nake yi dan cancantanka saboda haka ba da abin da zan biya ba da kuma abin da yake nema don kai mu duk inda ka ga dama ka sani so kaga ga irin wayannan to akwai waɗansu da yawa wanda wannan tsokanan da aka yi wa Allah idan ka tuba shi kuma duk lokacin da ka tafi da yawa za ka samu akwai waɗansu za ga waliye ne sun nemi mata amma idan suka zo kuma suka waiwaya baya suka kalli abin da suka yi to wanda shi kuma yake ganin cewa bai taɓa yi ba to in ya yarda da kansa to shi kuma ya fi faɗawa fitina saboda ya yarda da kansa wannan kuma ya san ya yi laifi to ganin laifin ne dai nemi ubangiji ya wanke zunubin ba zai sake waiwayawa ba to duk akwai irin wa'annan zubin suna nan daban-daban saboda haka zunubi baya hana mutum ya bi Allah shine wala taknat min rauhillah wala taknat min rahmatillah wala ta'asu min rauh duk zaka ga ubangiji na faɗa karka ce ka dauke ka kaura a kai ba zunubi bane ke sa mutum ya shiga wuta rashin sa'a ne ba kuma biyayya ne ke sa mutum ya shiga aljanna ba a sa'a ne in ka sa'a an karba shi kenan ba kai sa'a ba sai ka yi kana neman lada Allah ya ce maka haka nace ka yi ina ce kuma ta rikice kai kana neman lada a lokacin kuma ana tambayan ka waye ce kai haka ba haka aka ce kai ba to wannan akwai irin wannan suna nan da yawa Allah ka ba mu hibzu Allah ka kiyaye mu fa fa hafazu bihi min ma ta'ayyana alaihim su kiyaye abin da ya bayyana a gare su an ya fazu su kiyaye shi wa hum ala dabaqataini suna kan dabaka guda biyu zakarahumullahu ta'ala ubangiji ya ambace su fahun sisau ummima an keɓance su an gama da su wa mulhati zuna su ne kiyayu furujahum sun kiyaye farjojinsu hasasan wajen kiyayewa wal hati za ta lahududullahi amaman sun kiyaye haddin Allah a game hasasan hussani amaman ammani yawa baki daya wal hafizuna bi haddihi qad haqqaqu rifhan lahum litijarati alqurra'u wal hafizuna masu kiyaye dokokin Allah bi haddihi da iyakansa qad haqqaqu sun tabbatar rifhan sun samu rabo lahum nasu litijaratul qurra' saboda abin da su karanta sun samu tijaratar lantabura kenan karwusi su fi ayyin sun keɓance cikin komi sun ma'ammamuhun kadaran sannan suka game shi wajen kadara lahum yi urafu lahum mulbula za'u ana sanin su da wanda suka yi matuƙa cikin kyautatawa wa min awliya illahi to wannan shine maratibul wulaya guda tara a cikin alqur'ani innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات duk wa'innan maratib din kaf gaba ki ɗin ka dube zaga menene nihayarsa wa zakirin Allah kasiran wa zakirati adda Allahu lahum magfiratan wa ajran azima wannan shine kujeran da iyayenmu sai suka jawo mu sai suka ce to ku zamo zakirai ku zamo ku zamo mahaukata a wajen mahaukata ku yi zikiri a ce muku mahaukata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uskurullah ta yaqulu lakum munafiqud din annakum majjanun uskurullah ta yaqulu lakum munafiqud din annakum majjanun ku ambaci Allah har munafikan addini su ce ku mahaukata ne ku ambaci Allah hatta munafikan addinin Allah su ce masu riya ne shine azzakiruna Allah kaseeran wa zakirati masu ambatan Allah mai yawa maza da mata تولهم الله بالإلهام الذكري ألا يا مس إلهام هذا ذكري ليذكروه دنسو أمبتشي فيذكرهم ثم أمبتشي قال الله تعالى ودلو كتن دكتي لا إله إلا الله don kana son kai magana da Allah kai haka kaga duk yan zala na an hana su wannan abokina ne kaga sai ka ce ya girme ni ta zama ka tashi amma ga gemun shi fat zai kai tsamani ya girbe in aka ce la ilaha illallah duk lokacin da ka faɗi aka to sai Allah ya kira ka faskuru ni azkurkum in kana son ka yi magana da Allah to da wannan kalmar ake la ilaha illallah man zakarani zakartu idan ka ce la ilaha illallah sai Allah ya ce zakarani abdi bawa na ya kira ni wane idan kai kai kadai ya kira ka shi kadai idan ka yi a cikin jama'a ya kira ka cikin mala'un hairan min mala'ika shi ne ma'anan la ilaha illallah saboda babu zikiri a ala makaman an arfa'u mansiban wanda yanzu za ta ɗaukaka ka kamar yawan faɗin la ilaha illallah shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah fiyayyen abin da na faɗa da ni da annabawa da suka wuce ni la ilaha illallah to da da izala ta zo ita ce a daina faɗa a fili ana kiran mafarauta Allah to abin da zaka duba ka san yara ne ba su yi karatu ba ka duba musulunci mutane arba'in ne musulmai a duniya gabaki ɗaya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la ilaha illallah ya fito yana zagaye ɗakin Kaba daga gidan Arkam bin Arkam ranar musuluntan Sayyidina Umaru sai na umar kuma shine mutum na arba'in a cikin musulunci la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah ana zagaye garin ana zagayawa da kafa sayyidina hamza sayyidina ababakar sayyidina umar sayyidina rasulullah mutane arba'in ne duk wanda ya fito sai ga sayyidina hamza ne a gaba sai ya koma wannan ya fito sai ga sayyidina umar ne wannan haka wannan zikirin da muke kenan ake cewa da mahaukata farkon addinin musuluncin da shi ya faru duk wanda yake research a addinance ya san wannan shine addini kaga a fadar ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah to aka zo aka hana mutane aka hana wanda suka hannu muka muna ciki na'am tawallahum Allah bil ilhami zikri Allah ya musu wahayi da ilhama na zikiri li yazakkaru dan su ambace shi fa yazkuru fa yazkuruhum su ma su ambace Allah Allah ya ambace su qala ta'ala faskuruni azkurkum ku ambace ni ambace ku waskuruli wala takfuruni ku gode mun kar ku kafirce mun fa haraja zikrahu iyahum an zikrihim iyahu Allah sai ya bambanta zikirinsa yadda suke ambaton shi da yadda yake ambaton su wa ƙala ta'ala manza ubangiji ya faɗa fi hadisul qudsi in an ce hadisul qudsi shine hadisin da ya zo manzan Allah babu jibrilu a ciki shi ba nassin qur'ani bane amma yana gaba da hadisi nabawi wato Allah ya yi magana da Allah ne shi da shi sai dai a ji abin a wajen manzan Allah duk hadisin da ka jance ya ibadi ya ibadi to mafiya yawa babu jibrilu a tsakani daga Allah da manzan Allah kawai suke magana shi da ƙur'ani bambancinsa shi ƙur'ani yana zuwa da shaidan jibrilu wannan shi kuma babu komai shi ne manzo Allah yake cewa li waqatun ma Allah ina da lokaci tsakanina da ubangiji mala'ika baya sanin me muke ko annabi dan kusancin sa baya sani sai dai aji abin ya fito daga bakin manzo Allah to shine hadisul qudsi yana cewa man zakara ni fi nafsi wanda ya ambace ni shi kadai zakartu fi nafsi zan ambace shi ne kadai wa man zakara ni fi mala'in wanda ya ambace ni cikin jama'a zakartu fi mala'in hayran min mala'ihi zan ambace cikin taron da ya fi nashi rawahu muslim muslim ya rawato wa qala ya sake cewa man takaraba ilayhi shibran wanda ya matso waje na shibrin kamar haka takin yatsa shi ake kira shibrin takarrabtu ilayhi takarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan zo zira'i in ya matso ya ce yana son ya zo wajena to ni kuma zan matso kusa da shi ninkin ba ninki zira'i shi shi shimran ne bi ma'ana ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bi ma'ana za ku sadu da ubangiji ma'anan su kenan eh wa qala yace man tagarraba ilayya zira'an tagarrabtu ilayhi ba'an wa man tagarraba ilayya ba'an wanda ya matso kusa da ni ba'an shi kuma ya ce zan shiga da shi ubangiji ya ce fattabi'uni wa qala ta'ala ubangiji ya ce fattabi'uni ji manzo Allah ku bi ni yuhibbukumullahu Allah zai so ku Ali Imran fa dhikru ala al maqamati kullaha zikiri shine mafi a alal maqamati shine kujeran karshe gaba daya wa dhakiru shi mai amatan Allah huwa rajul ladhi lahu darajatun ala ghairihi مثل البيت الذي يذكر الله والبيت الذي لا يذكره كمثل الحي والميت mutumin da yake yawan la ilaha illallah da wanda baya la ilaha illallah kamar matsayin mucacce da ra'ayi ne manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa masal bait alladhi yazkuru Allah fi wa bait alladhi la yazkuru ka masal bait haradi kamar gida rusheshe da gidan da ake zama ciki mai ambaton Allah haka yake wanda ba ambaton Allah kamar rusheshen gida ne saboda shi ne asalin abin da zai ja mutum ya kai wajen Allah lafiya. Lam darajatun ala gairi min ahli makamati mai zikirin Allah yana da darajar da wanda bayi da shi wanda baya yi bayi da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin yace ranar tashin kiyama za a ga kura ya turnike sai kowa ya tsaya a gun da yake yana cewa man haulayi suwaye wannan iza jalal gubaru idan kura ta tsaya la tara illa zakirun Allah masu ambatan Allah su zaka gani eh manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yunsabul manadir yawmal qiyamati za a sa waɗansu mimbari a ƙarƙashin al'arshi tata al'arshi a ƙarƙashin al'arshi ran tashin kiyama wannan wannan mimbarin kowa siddiƙai da su liman ha'ulayi wannan suwaye shahidai da su liman haulaye wannan suwaye sai wani balarabe ya ce sai fa jassal a arabiyu bai na yin rasul sai balarabin ya durkusa gaban manzo Allah ya ce sifar lana ya rasulallah manzo Allah ba mu labari ya ce kaumun wasu mutane ne min biladi shatta garinsu daban-daban wa min kabilatin shatta kabilar su daban-daban ya ji tami'una ala zikirin lahi amma wajen zikirin Allah za ka zo ka same su sun haɗu to wannan kujerun su ne duk wa'innan ahadisun gaba ɗaya ne abin da yake bani mamaki yan izala ba sa karantawa ne gashi a bukhari gashi a muslim gashi a turmuzi gashi a nasa'i gashi a abu dauda dauda ga a cikin masnad ahmad masnad abu razak ga sunan barjak Allah ya sauke shi ƙur'ani in ka karanta shi kai daidai kana samun lada in kai kuskure in ka saba fa to a filar zikiri la ilaha illallah haka manzo Allah ya ce shi ko me za ce anai Musa ce ya rabbi hussani bi shay'in azkuruka bihi ka ka keɓance ni da zikirin da zan ambace ka da shi yace qul la ilaha illallah yace annasu yaquluna ya rab ai mutane sun fi saba faɗa sai ce ya Musa لو جئلت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأرض في كفة لمالت إليها لا إله إلا الله da za a ɗauki saman bakwai da ƙasan bakwai a sa a mizani a ɗauki ladan la ilaha illallah ɗaya a sa a mizani ladan la ilaha illallah ya fi nauyin saman bakwai da ƙasan bakwai ƙur'anin ake nufi annabi Musa ba shi ƙur'ani ne kawai tawilin hana ne manna'il lil khairi mu'tadin asimin ne Allah ya kiyaye amma kuma bai hannu bai ultu wa min akabarihim mai littafin ke cewa wa min akabarihim daga cikin manyan su azzakiruna Allah kafira masu ambatan Allah da yawa wa haula'i alqaumu wayannan mutane yusabu lahumul junun ana nasabta musu a ce musu mahaukata haka ne haka manzo Allah ya ce uzkurullah ta yaqulu lakum munafiqun dina annakum majjanuna ko ambaci Allah har munafikan addini su ce muku mahaukata wa qultu aidan wa qala fi aqim Allah Ubangiji ya faɗa wani azkurkum idza zakartani dan ambace ku in kuka ambace ni in ka ce la ilaha illallah sai Allah ce zakarani harisu haka duk lokacin da kake son Allah ya kira sunan ka to ka ce la ilaha illallah duk lokacin a ko ina kake in ka kira la ilaha illallah to sai Allah ya kira ka saboda haka faskuru ni azkurkum kenan ku kira ni ni ma in fade ku hmm? talabu taqarrub ilayya shibran duk wanda ya nemi kusanci gare ni taƙi guda wa ana akunu ilaikum zira'an ni kuma zan zamo zira'i wasilatuna ila hadal ula waye ya ja mu zuwa ga wannan madaukaka sayyidina al-mustafa al-muwassali shine shugaban mu al-mustafa zabe muwassili shine mai sadar da mu da Allah lana huwa babu tariqul lahi domin shine babi wato shine kofan Allah manzo Allah Allah Allah Allah Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron istigra'i ne la ilaha illallah babu wani abin bauta sai Allah awwalu man laqanahu Allah farkon wanda manzon Allah ya laqana masa wannan Ali Farisu Abu Sufyan shine sayyidina Ali bin Abi Talib eh huwa allazi laqanahu ibnahu sayyidina Ali shi kuma ya laqana wa ƴaƴansa Ali Farisu Abu Sufyan ko qawlu la ilaha illallah ya ce su ce la ilaha illallah wa alamuwa hasanul yassari hasanul yassari shine hasanul basari eh wa allamuwa su kuma suka lakkana wa hasanul basari hatta ila zamanina Allah har zuwa zamanin mu ana kiran Allah wa min huna na'riful kamal daga nan ne zamu san kamala li ahli la ilaha illallah menene kamalan ahli la ilaha illallah habibul ajami ma'ruf al-karhi sirru al-saqadi junayd al-baghdadi har ya sauko zuwa ga zamanin wannan su ne don tsaya a nan dana tsammanin gobe za mu iya sauka ba zai yiwu ba karatun yana da yawa za mu tsaya a nan insha Allah inda karatun ya tura za mu iya sauka na so ranar laraba musa jawahirul ma'ani kama abin da Allah ya shi yake yiwa Allah ya karɓa yawa mu nasara ya datar da mu nan da aka tashi الله يبارك نصر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار الذي صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب الله سبحانه وتعالى إيماني